Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan ana ci gaba da azumi lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau. Manoman tumatir a jihar Kano sun yi asarar kimanin naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyar sanadiyar wata cutar da ke musu ɓanna a gonakinsu na tumatir. Hakan ya kawo ƙarancin tumatir ɗin da kuma tsadar shi yanzu haka a Kano. Muna tahe da cikakkun bayanai da yake kuma yau Juma'a za ku ji ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. Kahin ku ji cikakkun bayanai akan halin da tumatir ke ciki a Kano ga Muhammad Awal Suleiman da Salihu Makera da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a.
To madalla masu sauraro yanzu haka ina tare da Salihu Makera mukaddashin editan jaridar Aminiya mai fita da ranar Juma'a. To edita wanne ne babban labarin da ke cikin jaridar Aminiya ta yau Juma'a?
Babban labarinmu na wannan mako ya duba hirar da ta gudane tsakanin dan takan shugaban kasa na jam'iyyar labour peter obi da bishop oyedepo wanda ta jawo hayaniya ko ta girgiza najeriya ta kai gwamnati na zarginsa da cin amanar kasa yadda shi kuma yake cewa ana neman bata masu suna ne kawai sannan sai muka duba gobara da ke yawan tashi a kasuwanni a arewa inda a jihar sokoto gobara goma sha hudu ta tashi a cikin shekara daya ga kuma waɗanda ta rika tashi akai akai a kano da maiduguri da sauran waɗanda suka faru a wasu sassan ƙasar nan karancin kuɗi kuma da saurar na akaba an ji masana a nan mun tattauna da masana tattalin arziki waɗanda suka ce za a ci gaba da har samun naira sannan manajojin banki kuma suka ce babu bankin da zai iya samar da rabin abin da kwastomin suke bukata yayin da wani kwararre ya ce cbn ya ƙara kuɗaɗen da za su rika yawo zuwa naira tiriliyan biyu in yana so a samu maslaha ko kuma labarin wani ƙauye da ake kai marasa lafiya a amalanke asibiti saboda rashin kyan hanya sai rikicin da apc ta shiga a jihar bauchi bayan faduwa a zaɓe akwai kuma cece kucen da kalaman zaben gwamnan jihar kano suka haifar sai kuma wata bafilata na daji mai talar fura da nono da ta ɗauki nauyin karatun ɗanta zuwa jami'a tuna baya kuma mun duba tarihi da goma mai da sa'a buga ta faɓalewa firayim minista najeriya na farko to mu leƙa ɓangaren nishaɗi a dandalin nishadi kuma mun sharhi ne kan labarin soyayya rakiya musa da yata da kura a kannywood to idan mun ketara kasashen ketare fa kasashen waje kuma mun duba yadda wata unguwa ce ta marasa galibu ta zama tsibirin bamuda a kasar japan wato in mutum ya shiga unguwar to ya bace daga dangi da iyalai sai kuma kasashen da suke azumi mafi tsawo ko gajarta a duniya kuma mun duba shari'ar donald trump da aka fara a amurka yayin da saudiya ta ce ana asarar tan shida na nama duk shekara a ƙasarta makera jaridar ku an santa da labaran al'ajabi a wannan karan waɗanne labaran al'ajabi ne ke cikin wannan jarida a labaran al'ajabi kuma akwai labarin ɗaura wani mai yawa yara fyaɗe shekara dubu uku sai kuma samar da injin da zai riƙa mutum wanka kawai shiga ya kwanta injin ya wanke shi na'am to shikenan sai mu karkare da bangaren abin da ya shafi labarin wasanni.
A wasanni kuma mun duba makomar Messi ne a kungiyar kwallon kafa ta PSG bayan da magoya bayan kungiyar suka fara masa ihu a filin wasa.
Idan muka koma kan maganar tumatir a jihar Kano, Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wata mata wadda ta tabbatar mana da cewa tumatir ya yi wuya a garin Kano.
sunana Khadija Algarba daga nan Kano unguwar Mandawari. Wallahi yanzu dai tumatir sai a hankali don kusan sai a ce babu shi don wanda ake da shi da shi da babu duk ɗaya.
To, kamar ya da shi da babu shi duk ɗaya.
To, kore ne bai nuna ba. Wannan wanda ake amfani da shi ja na amfanin yau da kullun na gida babu shi yanzu. Koren ma ba ko ina ake samun sa ba.
To amma kafin watan azumi akwai tumatir ɗin?
wallahi a kofar gidanmu in kaga yan ƙauyuka nan kurkusa da suke kawowa abin zai baka mamaki suke kawo shi suna ma neman kai da shi amma yanzu wallahi babu shi ban san meye nima dalili ba abin yana bani mamaki to a yanzu idan an samu jan da ake amfani da shi a da kwando yana kaiwa nawa eh to magana ta gaskiya ban san kuɗin kwando ba amma da tsada gaskiya saboda inda bai da tsada su kansu waɗanda suke siyowa suke kawo cikin unguwanni kaga ai ba za su siyo kore ba tun da wancan aka fi bukata shi za su kawo ya kike ji gaskiya babu daɗi saboda in bukata ce wanda wancan zai maka wannan fa ba zai maka ba akwai bambanci To yanzu me kika koma yin amfani da shi a madadin ɗanyen tumatir?
Muna amfani da na leda ne.
Na'am.
Tunda shi ne zai maka abin da kusan ko da bai maka ɗari bisa ɗari na wancan ba, to zai maka je kaso saba'in dai cikin ɗari na amfanin da za ka yi.
Wakilinmu a Kano Ibrahim Musa Giginyu yana cikin waɗanda suka bibi labarin wannan cutar tumatir shi ma ya yi mana ƙarin haske akan matsalar kamar haka.
A wato cutar da ake magana ita ce wacce wato da Hausa dai kusan bako cuta ce da ta shigo a ƙasar nan ana kiranta da turanci tuta absoluta wanda kuma su yi manoma saboda irin hatsarinta sai suka sa mata suna Sharon wato yadda in ta shigo gona komai take kwashewa. A ita wannan cuta ta bulla kamar da ma bayani a 2016 2016 wadda kuma gwamnati ta iya bakin kokari da gwamnati da sauran uh, kungiyoyi ba zaman kansu wurin ganin cewa an fita take ita wannan cuta duk da cewa cuta ce mai wuyar sha'ani gaskiya takan ɗau lokaci kuma takan ja kuɗi haka. To an dai samu an dan ci karfinta daga wancan shekara dai ma bayani zuwa bana haka madadin ana dan samun tana dan bayyana nan da can. Da bana kuma Allah cikin ikon sai gashi ta sake bayyana inda kusan ta mamaye eka kusan ɗari uku a yankin garin babba da kuma wani yanki na garin malam inda ake noman tumatir a jihar Kano. wanda dalilin haka muka tattauna da su manoman tumatir da kuma shugabanci na ita kungiyar manoman tumatir wanda suke gaya mana cewa wato farnar da ta yi ya kai abin da ya kai ta sa ta sa sun yi asarar abin da wato bai gaza naira biliyan ɗaya da duba miliyan ɗari biyar ba to shi da dai ba har muka yi wannan labari a kai.
To amma wannan barna da wannan cuta ta tumatiri ta haddasa shin an samu hauhawar farashin tumatir sanadiyar hakan ko kuma farashin tumatir har yanzu a jihar Kano daidai yake?
A'a an samu don gaskiyar magana kafin bullata babban kwando abin da ake sai da shi na tumatir mai kyau wanda muke ce masa UTC akan same shi a dubu hudu da ɗari biyar zuwa dubu biyar. Amma bayan bullar wannan abin yanzu magana nan da nake gaya ma kwandon tumatir ya doshi naira dubu goma sha takwas a maimakon naira dubu hudu da ɗari biyar da ake sai da shi a kwanakin baya.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Wani mai harkar tumatir ya ƙara jaddada ma Muhammad Awal Suleiman halin da ake ciki a Kano yanzu haka.
Usman Ismaila na ke harkar tumatir a kasuwa 'yan kaba. Eh gaskiya ne farashin tumatir ya canja a Kano gaskiya ne.
Kamar daga yaushe ne zuwa yaushe aka samu canjin farashin?
kamar canjin farashin tumatir kamar daga kwana ashirin abin da ya zo yanzu.
Kamar kwana ashirin da ta gabata nawa ake sai da kwando?
Muna sai da shi dubu uku da ɗari biyar.
A yanzu kuma fa?
A yanzu muna sayarwa dubu goma sha uku zuwa dubu sha biyar.
Ko me ya jawo wannan nunnunkuwan farashin tumatirin?
Shi tumatir galibin sa dama manoma bara sun noma sun yi asarawa kuma ran ɗaure su. To ba da suka ki nomawa. Galibin ka je kura da garin malam da bunkura da yauransu. za ga alkama masara ta fi yawa da shinkafa yan rani. Na biyu kuma tsutsa tana cinye shi. Tsutsa ce muna ce mata sharan wata fara ƙanana haka. In ta shiga gonarka yanzu da ya da dare ya gari yawa ya katar da ba komai da 'ya'yan da ganyen duk ta cinye. Eh kuma ana ce akwai ita kuma ɗayan tsotsar ana ce mata Ebola. Su suka faɗa shi suke cinye shi. Ya zama ya ƙare tumatir ya yi wannan hauhawar haka. Dan babu shi ma. A ƙasashe na Yarabawa har dubu hamsin ma ana sai da tumatir.
Kai To a a halin yanzu ko a matsayin ku na masu sayar da tumatir yaya wannan tsadar tumatir din ya shafe ku?
Eh abu ka ga mu nan wallahi ba masu tsadan nan ta saboda al'umma ba kuɗi a hannunsu. Kuma ba bukatar tsadan muke ba, ita kuma gwari idan babu, to ita ce tsadarta, idan da akwai ne a rahatta. Mu kanmu yanzu a yau abin da ake sai da tumatir a bakwai dubu ashirin, ba zai ma sai a kawo shi yan kaba ba. Wallahi a gona ma dubu ashirin za ka ba manomi ka ba shi kai, ba zai ma yadda ka tura ma ba sai dai ka ba shi kuɗi a ƙasa, dubu ashirin a bakwai. a kwanar ga famfon kora dubu goma ya takwas to he dai mu nemo na baya baya mu ɗauko mu kawo nan yan kaba na baya baya kore ne dan bage ne mai dan tsutsa ne shine za a nemo a kawo cikin gari a sarrafa shi mai tsadar kuma can za su kai shi kudu fatakot wari kingu.
A ƙarshe na tuntuɓi wani malamin gona don ya faɗa mana abin da ke haddasa wannan cuta ta tuta absoluta mai lalata tumatir. Sannan kuma mu ji ko tana da magani?
Uh, sunana Abdulrahman Ɗanbaba kuma malamin gona ne a nan Najeriya mazaunin Kano. Wannan cuta ta tuta absoluta wanda Hausawa yanzu ake kiran shi wai Sharon wasu kuma su ce mishi bugau wani ƙwaro ne mai ɓata ganye wato leaf miner yana cin ganye sannan kuma yana taɓa dukkan wani ɓangare na, na shuka za ga wani malam buɗe littafi ne aka wanda jikin shi za a gan shi yana ɗan kyalkyali kamar ruwan gwalgwal haka da ɗigo-ɗigon baki a jikinsa inda fuka-fukan shi da yake tashi wannan shine ƙarshen stage ɗin shi wanda yake baya wuce 'yan kwanaki kaɗan ya wuce amma ainihin wanda ya fi ɓarna ɗin shine lokacin da wannan babban malam buɗe littafin ya saka ƙwayaye suka ƙyanƙyashe sai waɗannan tsutsotsi wanda suke shiga cikin tumatir sai su fito da turanci ana ce mishi lava stage so su waɗannan lavi ɗin su ne za a gan wasu 'yan mitsi-mitsin tsutsotsi ne su ne suke yawo tun daga kan ganyen amfani har zuwa itacen amfani din da kuma in tumatir ya fara 'ya'ya su huda shi su shiga ciki hujin da suka yi kawai na farko suna rubar da tumatir din sannan kuma suna bude hanya ne na wasu cututtuka din su ma su samu daman shiga su ɓannata wannan amfanin gonan musamman tumatir wani lokaci ma da wuya gansu in ba sun fito sun fara ainihin ɓanna din ba in ya shiga gona ba tare da an yi maganin shi ba zai iya sa a rasa gonan tumatir gaba ɗaya batun magani akwai magani amma abin da ya fi dacewa shine a kiyaye aukuwan shi na farko ya zama da cewa in za a yi amfani da irarikan tumatir so akwai irarika wanda suke ingantattu ne suna da juriya ga irin waɗannan ƙwari da cututtukan so zaɓen iri shi kan shi yana da muhimmanci ɗaya daga cikin abin da ke ƙara hayayyafan waɗannan ƙwarin na musamman wannan shi leaf miner ɗin shine in ya zama na manoma sai dai su tatsa tumatir ɗinsu daga tsohon da suka yi su baza ya bushe sannan su zo su ƙara yafawa sannan su dasa maimakon koyaushe su nemi sababbin iri waɗanda yake ingantattu sannan bayan an zaɓi iri mai kyau yana da kyau lokacin da za a yi gyaran gona musamman tun daga wurin yafi so a kula da shi sosai akwai magunguna da akan sa a lokacin da ake gyaran wuri sannan barin ciyawa a gona da yawa gaskiya yana taimakawa wurin basu mafaka su ƙara yaduwa so kin ga cewa tsaftan gona yana taimakawa wurin rage aukuwan shi sannan kuma akwai ainihin magunguna da yake suna taimakawa.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da wakilinmu a Kano Ibrahim Musa Giginyu. Sai editan Musagir Kano Sale da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.